وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda mallaka kone da kone gaba ke hannunsa wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan safiya ta ranar asabar sha bakwai ga watan zulka'ada shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan yin dace da sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da takwas da aihuwar annabi isa alaihi salam da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye za mu tashi farkon wato makama ta hudu wadda ake kiranta a duniya duniya suna ne daga cikin wato sunayen birane waɗanda suke na masar a yau a wancan lokaci tsakankanin duniya wato da masar tafiyar zango talatin ne an gane ko amma a yau birni ne daga cikin biranen masar قال المصنف رحمه الله تعالى mawallafin littafin Allah ya ji kansa yake cewa akhbar al-haris ibn hammam haris dan hammam ya ba da labari annahu qala shi yake faɗa wa antu ila duniya ana hiyaqin wa niyaqu na maraita zuwa birnin duniya shekara ta haduwa da rabuwa lafazin hiyaɓun wa miyaɓun yana da wato ma'anoni daban-daban in ma ka ce shekara ta haduwa da rabuwa ko kuma ka ce shekara wadda take ta yaki wato da sulhu ko kuma shekara wadda take ta gabata da juya baya wannan duka ma'ana ce daga cikin ma'anoninsa lafarin wa'antu fi'il madin ne min wa'an abinda ake cewa wa'an wato shine maraita a cikin tafiya wadda take ta bulaguro kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min junudil an'ami buyuta تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أفافا ومتاعا إلهي وأنا يومئذ موموق الرخاء أو النبل الجن هنا wanda ake masa kallon yalwar arziki duk wanda ya gani wato ya zama wadaci mawuƙul ikha ina matsayin abin suna ɗan'uwantaka duk wanda ya gani abin da yake bukata na kasance ni ɗan uwansa ne saboda nesa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya albarkace ni da wadata ta dukiya ashabu mabarik bara'i ina gudanar da mayafi wanda yake na wadata mayafi wanda yake na wadatar dukiya lafazin makwari jam'i ne na mudraf an gane ku mudraf wato shine mayafi ashab ga can a cikin fadar Allah tabaraka wa ta'ala yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar wa ajtari ma'arif as-sarra'i ina lura da fuskoki waɗanda suke na wadata ma'arif jan abinda ake cewa ma'araf ala wazni maf'al wato ita ce fuska ina tsokacin fuskoki waɗanda suke mawadata ma'ana ni kaina ina lura da waɗanda suke mawadata don su kasance su ne abokaina السراء ويتم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فرافقت صهبا سين أبوتي وس أبوكا تفيا لقد الصهب جمعي لنا الصاحب ko yi masa jami'i ka ce ashab duka jami'in sa ne shi ne yake cewa wuqufan biha sahabi alayya nabiyahum يقولون لا تهلك أسو وتجملي وكما يقولون لا تهلك أسو وتجملي أشكي وتواب الطرفة قد شقوا أسى الشقاقي حقيقة sun tarwatsa wato duk wata jama'a wadda take ta sabani lafazin asa yana daga ma'anarsa a larabci su jama'a ɗan ku ma'ana duk wani abu wanda zai kawo sabani tsakankanin su wato sai da kai sun gusar da shi lafazin ashiqaq wato shine sabani fa inna wallau fa inna ma hu fi shiqaq wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id wa inna adh-dhalimina la fi shiqaqin ba'id man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wartaba'u afawu karin yake cewa sun kwankwaɗi wato kwangi wanda yake na dacewar hankali lafazin afawi ala wazni aqawi jam'i ne na afwaq afwaq jam'i ne na fawaq ko kuma ka ce fuwaq kana da fuska biyu a larabci in ma ka ma fa'ul din wasu ne sama ko kai mata rubu'a ka ce fawaq ko kuma ka ce fuwaq jam'insa sai ka ce afwaq jam'in jam'in sai ka ce afawi shi ne ubangiji ta'ala yake cewa wa ma yanzuru ha'ula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq waɗannan waɗanda suka kauna kai dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su gasgata shi ba babu abin da suke jira face tsawa ɗin tak shine busa ta alkiyama ubangiji ta'ala ya ce ma laha min fawaq ba ta da wani kwangi ma'ana ba maganar a yi musa wasu su mutu wasu su dan rage a ce sai an jima kuma a dan kara bayan shi wanda ya busar ya sha iska sannan ya sake busa ta biyu a ida sa waɗanda ba su ida mutuwa ba abinda ake cewa kwangi shi ne maganar halbatai abinda ke tsakankanin tatsa guda biyu idan aka tatsi dabba sai a bari ta dan gudana zuwa jimawa sannan a koma tatsa ta biyu shine ake ce masa fawa ko kuma ka ce masa fuwa ana ce masa kuma fika shine yake cewa fa abaha yasukhu ma'a min kulli fikatin yakubu ala al-azqani dawhal kanahabali wala ne ko shine yace wa tabau sun kwankwaɗi a fawu karnifaki wato kwangi wanda yake na dacewar hankali don haka jirgin kanshi idan ya zubar da ruwa aka jima ya sake maimaitawa shi ne ake ce masa na biyu sai a ce masa kwai hatta lahu ka asmani da mishki filistiwa har suka bayyana tamkar haƙoran macaji wato game da daidaita laha wannan ya riga ya gabata fala halailun ala sulihin aqallahuma wa husnun wa barrasatil bil lawra durari hatta lahu har suka bayyana ka asinanin mishdi kamar wato yadda ka san haƙora na macaji filistiwa idan mane da daidaita wakan nafsin wahidati filki amil ahwa suka zama tamkar wato rai ɗaya-ɗaya game da dacewar son zuciya ma'ana babu wani saɓani a tsakankaninsu shine yake kinaya da cewa sun daidaita tamkar haƙoran mashajin kai kuma sun zama tamkar wato rai wanda take ɗaya ɗaya tun kiɗamin a hawa wato game da dacewar soyayya wa kunna ma'a zalika nasirin naja mun kasance tare da haka muna tafiya tafiya wadda take mai gaggawa lafazin almasha a nan wato sifa ce wadda aka shahi almansuf kenan nasiru sirran naja'a mun kasance muna tafiya tafiya wadda take mai gaggawa wala narhamu illa kulla hausha ba ma ɗaura sirgin mu sai ga dukkan taguwa wadda take wawanya alhawash shi ne wauta alhausha wawanyar taguwa wadda idan ka zagara da gudu ita ba maganar a dakata a tsaya ba ta tafiya a hankali yadda take gaugawa a wajen tafiya yadda ka san akwai wata wani rashin hankali tare da ita al'ahawash shi ne wawa alhausha wawanya alhawash wauta kenan wala narhalu ba ma daura sirgi mushtaqun min arham illa kullu hauja sai ka dukkan taguwa wanda take wawanya ko kuma ka ce dukkan taguwa wanda take mai gaggawa wa idza nazalna manzila idan muka sauka wani masauki aw waradna manhala ko muka gangara wata mashaya ikhtalafna al-lubsa sai mu saci wato zama walam yadu bil mutfa in har mun zauna ma ba ma tsawaita zama lafazin manhal shine mashaya domin annahal wato sha wanda yake na karan farko shine ake ce masa annahal sha wanda yake na biyu al'ilal ake ce masa shine yake cewa nabiyun azimun qadari bil haqqi mursal yu'allu bihi mudkana iblan wa yunhadu bayani dangane da allu ya gabata tun lokacin da muka zo daidai fadarsa wala bitna ala zalika burhatan min shi'uri kulla yawmin nuzhatan almuk an gane ku zama wanda yake na tsawon lokaci shine ake amfani da lafazin al'allus kar mu manta ne Allah ta yi wa labisu fi kahfihim ثلاث مئة سنين وازداد تسعة كما تنتهى مثلا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى don haka lafazin allubus a harshen larabci ana amfani da shi akan zama wanda yake mai tsawon gaske idan zama ne bai taka kara ya karya ba laifi sai ta yi amfani da lafazin aljulus amma lafazin allubus ba a amfani da shi sai zama wanda yake mai tsawo haka nan lafazin almukus kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa maki fi na fihi abada masu zama ne a ciki har abada shi kuma labi fi na fiha a haƙaba shi ne ce wa lam yu'in lil muqta yace ba ma tsawaita zama ko da mun zauna fa anna lana imamur rikab في ليلة بقية الشباب غدافية الإهاب لبتا راقم ممو في يبجروننا أتكي مري وانديكي من قروتيا ميارنتا تقروتيا غدافية الإهاب وانديكي من فنن لوني mai tsananin baki wanda yake da launi ko kuma ka ce mai tsananin duhu lafazin fa'anna lana shi ne ma'ana ya bujiro mana kai tsaye ba shi abu ya bayyana gare ka shi ne ake amfani da lafazin anna shi ne yake cewa fa'anna lana sirrin ka anna mai ajahu a gara da warin filmu la'il mubayyani shi ne yake fa'anna lana imanin rikab lafta raƙuma wato sai ya bujiro mana a rikab wato rago masu ne ake ce masu rika kamar yadda yake cewa wa ma afa Allahu min wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjabtum alayhi min khayr wala rikab ar-rikab shine raqumma yake cewa lauta raqumma sai ya bujiro mana fi lailatin a cikin dare fatiyati shabab me yarinta ta kuruciya guda biyati ihabi wadda take mai tsananin bakin launi gudafiya wato wannan an ƙwazo shi ne daga algudaf algudaf wato shi ne bakin hankaka an gane ku al'ihab fata ta nushe kafin a ne idan an ne ba a ce mata al'ihab wato nan kinaya ce ki yana kamanta tsananin duhu wanda yake na dare wato da launin wannan hankaka kuma da launi wanda yake na bakar fata domin bakar wannan fata ta rushe kafin a shi ne baka ci an gane ko shi yake cewa guda fiyatul ihadi wadda take mai tsananin banki wanda yake da nauyi fa asrarna an gane ko shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ayyu ma ihadin diniga faqad tahura fa asrarna sai muka tafi ila anna ballayru shababahu har zuwa lokacin da dare wato ya gusar da shababahu kuruciyarsa me yake nufi da kuruciyarsa ana shi ne duhunsa an gane ku lafazin na ba mun wuce da masdar ɗinsa a can da yake cewa sa'altu hali na zarat na huwa burkuɗihal ƙani wa ida a sami'i a kuyabar kawai فأسرينا سيمك تفي إلى أن ضلين شبابه هل إذوا لوكة لدن يبسد وتشين كروتيسا وصلت الصبح خبابه أسبا تتوبي كنشنسا duka wannan kinaya ne game da cewa asuba ta duhu wato duhun dare ya gushe a lokacin da suke cikin halin tafiya fahina madani ko al-kebab wato shine kunshi fahina madina sura a lokacin da muka kusa da tafiyar dare wa midna ila kara muka karkata wato zuwa bacci lafazin na midna mushtaqun ne min al-malal al-malal wato shine kusawa malla ya kusa malitu ma'ana na kusa shi yake cewa walilna muka karkata ilal kara zuwa bacci fala ta liru kullal maili fa ta garuha kal mu'allaka sadaqna ardan muqallatar ruba sai muka yi dace da wata ƙasa wadda take mai danshin jigawa arruba ko ka ce arrabuwa ko ka ce arruwa dukkan ma'anarsa ɗaya shi ne wuri wanda yake tudu an gane ko musamman kuma tudu wanda yake mai yashi shi ne ake ce masa jigawa mu'tallatas sama wadda take mai taushe iskar gabas iska ta gabas ita ce ake ce mata asaba ta yamma sai a ce mata addawur ta kudu sai a ce mata wato sai a ce mata da yake wannan ta kudu aljanun ta arewa ta kuma sai a ce mata shama'al shi ne yake cewa wannan kifanar kimin kira habibi wa manzili bi sidi liwa bayna dakuni wa sham'a wa lam ahawari fatuni hafal min qira'ati lam ya'fu rasmuha lima nasajatha min janubin wa shamali ta kudu a ce mata janub ta arewa a ce mata shama'al ta gabas kuma a ce mata wato as-saba ta yamma a ce mata ad-dabur mutallakar saba wadda take mai taushe wato iskar gabas fata kayyar na hamuna kan lil'is sai muka zaɓe ta madurkisa ce saboda birnin ragunmanmu al'is wato su ne fararen ragunma shi ne yake cewa barabna ilayhi da isa sharɓan wa magriba wa mahabban littaris masauki ne domin rin التعريف wato shine sauka a ƙarshen dare ga wanda yake matafiyi don ya huta falamma halla halka ne lokacin da jama'u wato suka sauka a wannan shigawa lafazin alkhali wato jama'a waɗanda suke daban-daban masu haɗin kai waɗanda suke asalin su ba kabila ɗaya ne gaurayen jama'a sun yi babu saɓani da kankaninsu ana idilakinsa a kan jama'a ko kuma mutum biyu ko kuma mutum ɗaya kamar yadda za mu iske nan gaba inda aka yi idilakin wannan lafazi a kan mutum ɗaya amma nan ma'anarsa shine jama'a falan ma halla halkali lokacin da taron jama'a suka sauka a wannan jigawa wa hada abihal abu wal gadi wato nish na raƙumma ya a wannan mazauni wargafi wato da shugaban jama'a lafazin al'adu masdar nemin abba an gane ku abba ya dubbe sai ka ce abidan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa abbati sama'u wa hukka laha an taqifa sama ta yi shi kuma ya cancanta ta yi shi domin a cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu bibi da gurbin yatsa uku face akwai mala'ika wanda ke sujada ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tsakar bautarsa walgaɗi yake cewa da shirkuri jama'a wato shirkuri irin da mai bacci shi ne ake ce masa algaɗi kenan mina gabba ya gibbu sai ka ce gaɗiɗa shi ne yake cewa ya gibbu gaɗiɗa albakari shirya khinaquhu li yaqtulani wal mar'u laysa biqattabi a yaqtulani a yaqtulani wal mashrafi mubaji'i wa maslulatu durqun ka'anyabi abwadi a yaqtulani wa qad shagaltu fu'adaha كما شغب المنبوءة الرجل الضالي كما شغب المنبوءة الرجل الضالي سمعت سيدا من الرجال في نجوم يمريا daga cikin mazaje ya ƙuri da samir hitin rihal yana faɗa ga abokinsa na hira ta dare a cikin wannan masauki samir wato shine abokin hira wanda yake na cikin dare domin asamar ita ce hira wadda take ta cikin dare shine ubangiji ta'ala yake cewa samiran tahjurun to rihal wato a cikin masaukai idan aka ce a rihal wato masauki wanda yake na cikin halin tafiya me yasa saboda ana kunce sirri a sauki duk inda aka kunce sirri aka zauna don a huta abin da ake ce masa a rihal mushtaqul min ar-rahal sai ke ce masa kai fa hukum siratika ma ajilika wa jiratika yaya hukuncin al'adarka yake tare da mutanen zamaninka da maƙotanka lafazin sira wato shine al'ada ga ya can sami idowa sira ta hal'ula da sannu za mu waida ta al'adarta ta farko yadda take sanda faƙala sai ya ce ara aljara wa laujara halina ne ina kiyaye makwabci ko da ya karkace ma gaskiya ma'ana ya yi zalunci lafazin jara fi rumadin nurin aljawar aljawar shi ne almailu alil haq ga ya can wa alallahi kasbu sabili wa minha ja'ir wa abu bilin misala liman sala ina bayar da saduwa ta ga wanda ya yi tumbi ma'ana wanda ya haru yake zazzaburo ne ya ce dukkan saduwa ta bana kaurace masa ina bayar da ita zuwa gare shi kar mu manta cewa ya bihi ya sulu man hawatu surwatu an gane ko shi ne yake cewa wa kunna la'aina nina idan taqaina wa kana la'aisarina banu abina fasalu saulatan fi man yalinu wa sulna saulatan fi man yalina shi ne yake cewa wa abu zulmin misala ina bayar da saduwa ta liman sala yake cewa ga wanda ya cinye wa a hatamul khalifa ina jure ma aboki walau abdatta khalida ko da ya bayyana gauraya lamarinsa ma'ana ko da bai tace min so da kauna ya gauraya al'amarinsa yake cewa ina bayar ina jure masa an gane ku a nan mun samu lafazin alkhabir an yi amfani da shi akan mutum daya sai kuma akan jama'a falamma halla alkhali nan kuma sai ce wa ahdani da khalida wato ina jure na aboki walau abdatta khalida ko da ya bayyana gauraya al'amarinsa wa awaddu alhamima walau jarra'a min alhamima ina kaunar masoyi ko da ya fanfada min ruwan zafi alhamim nan na farko shine wato masoyi wala yasalu hamimun hamima ranar kiyama kenan masoyi baya tambayar masoyinsa an gane ku ma'anar hamim kenan nan masoyi hamim na biyu wato shine ruwan zafi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fallazina kafaru quddi'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim يسهر به ما في وجوههم والجلود ولهم مقامع من حديد غايته خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوه فوق راسه من عذاب الحميم ذوق انك انت العزيز الكريم ga ya can kuma inna alaiha la shawban min hamim shi ne yake cewa wa awaddul hamima ina kaunar masoyi walau jarra'ani al hamima ko da ya kwankwada min ruwan zafi aljur'a wato shine kwankwadar wani abin sha ya tajarra'uhu ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وأفضل الشقيق على الشقيق على الشقيق yake cewa ina fifita mai tausaya min a bisa ɗan uwana wanda yake da jini wa afi bil ashir wa in lam yukafi bil ashir ina cika ma'auni ga wanda yake abokin hulɗa ko da bi sakauta irin abin da na yi masa wato da kashi ɗaya daga cikin gonar abin da na yi masa an gane ku al'ashir daidai yake da al'ushir wato ɗaya daga cikin goma kenan wa'afi ina cika ma'auni da ashir wato ga abokin mu'amala al'ishira ita ce mu'amala kyautata zama wa ashiru hunna bil ma'ruf wa in lam yukafi ibil ashira ko da bai sakauta min da ushirin abin da mai masa ga ya can da yake cewa li annahunna yakfurna al ashira hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na duka ya wuta sai daga mafi yawan ɗan wuta mata ne aka ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce li annahunna yakfurna al ashira domin suna mutunce ma abokin zama an gane ko shi ne ne واستقل الجزيل للذي للذي ina ga kankantar kakkaurar kyauta ga wanda yake bako wa abnuru zamina bil jamil ina lullube aboki wato da kyakkyawan abu wa unazzilu samiri manzilata amiri ina sauki wato abokin murata ta dare yake cewa masaukin shugabana wa uhillu alisi ina aje dukkan wani wanda yake mai domin kewa mahalla ra'isi yake cewa matsayin shugaba matsayin shugabana wa ubidu ma'arifi a warifi ina bayar da ina ba ma'arifi wanda ya sanni a warifi kyaututtuka na lafazin awari jam'i ne na arifa ita ce kyauta ma'ana kyauta ta ina bayar da ita ga wanda ya sani wa umi murafiki marafiki ina bayar da amfani na game da duk wanda yake abuta ta lafazin murafik an gane ko shine wanda yake mai abuta ta marafik shine wato agaji kenan duk abin da zaka ba mutum na taimako shine ake wannan kinsa amfanin shi gidan mushtaqqun ne min ar-rifiq shi ne yake cewa wa umi ina ba murafiki wanda ya abuce ni marafiki wato dukkan wani agaji na wa ulinu maqali bil qali ina tansasa fadata ga makiyina qali ismu fa'ilun ismu fa'ilun an gane ko wato min alkila abinda ake cewa alkila ita ce kiyayya ma wada aka rabbuka wa ma qala wa ulinu ina tafsasa wa alinu ina tafsasa maƙari faɗata lirƙani ga wanda yake makiyina wa ulinu tas'ali anissari ina dawwamar da tambaya ta game da wanda ya manta ne a tasliya wato shine ka manta da abu wa arda min alwafa'i bil lafa ni nake yadda bil lafa'i da abu wanda yake gudu min alwafa'i game da wanda yake cikakke allafa abu wanda yake tawaye shine a hausance ake ce masa gudu an gane ku musamman idan makayi ne wanda yake na ruwa ko kuma wani wanda yake ma'auni wanda yake bai cika ba wa arda ina yadda billa fa'i da abu wanda yake tawayen minar wafa'i game da wanda yake cikakke wa aqla min al-jazai bi abanni al-ajza ina dangana game da sakayya da mafi karancin yanki yanki duk wani guntun abu idan aka ɗauka aka ban dangana nake ba na cewa sai an bana abu wanda yake cikakke wala a taballan hina ugulam ba na kai kukan zalunci a lokacin da aka zalunce ni wala an ƙamu ba na ukuba walau na daga lil arqam ko da kumurci ya sare ni al'arqam wato shine kumurcin miciji فقال له صاحبه abokinsa sai ya ce masa waika mamakinka ya gunayya ya kai ɗana inna ma yuballu biddani ai ana ruwa ne da maruwaci an gane ku maruwaci shine ya fi cancanta a yi masa ruwa wa ma huwa alal gairi yuballu wal munafasu biddani ana hamayya a yi takara a cikin abu wanda yake mai tsada wafi zalika falya tanafasul mutanafisu lakin sanne ana la'atin gairar mu'ati ni ba na jima duk wanda baya bani haɗin kai duk mutumin da ra'ayinsa baya dacewa da nawa ni ba na je masa wala asiru la'ati bi mura'ati ba na alamtar da mai girman kai bi mura'ati wato game da kiwo na ma'ana dukkan wata kiyayewa ta soyayya ba na alamta wanda yake wato mai girman kai lafazin al'ati mushtaqqun ne min al'utu al'utu shine girman kai wa atan mutuman kabira wala usafi ba na taci kauna manya aba'in safi game da wanda yake adalci da ni wala uwaki bana kulla wato shine bana ɗan'uwantaka da mai gida awaki wanda ke jefar da alƙawulla na al'awaki jam'i ne na akhiya akhiya shine wato igiya asalinsa a larabci amma ma'anarsa a nan alƙawari ma'ana duk wanda ke jefar da alƙawulla na bana rubin shi a matsayin ɗan uwa shine wala uwaki bana ɗan'uwantaka da mai gida awaki wanda ke jefar da wato alƙawulla na wala umari bana taimaka ma minal mumala wato shine taimakekeniya bana taimaka ma man yukhayyibu amali wanda ke tabar da gurace-gurace na al'amal jami'i ne na amal ويعني قدرة يأكل ويتمتع ويلههم العمل فسوف يعلمون ولا أبالي بانا كلا بمن صرم هدالي دوليا لينكي إجيا تاتسو ييا ولا أداري بانا كوت تزما من جهل مقداري كوندي جاهلتي مطين درجاتا أياني هو mudari wannan mushtaqqun ne min al-mudara al-mudara shine kyautata zama wala uqdi zimani bana bada raga mata man yufiru bimani da wanda ke warware alƙawarina zimam bizai wato ita ce ragama zimam malam bizal wato shine alƙawari wala abu zulun dadi ba na bayar da soyayyata li abudari ga waɗanda suke kishiyoyina ma'ana duk waɗanda suke matsayinsu makiya ne garan ba na bayar da soyayyata zuwa gare su wala adau ba na dina iadi kashe min mu'adi ga abokan gaba wala agrisul ayadi ba na dasa ni'imina fi ardil a'adi a kasar makiyana lafazin al'ayadi jam'i ne na aid al'aid jam'i ne na yad abinda ake cewa al'yad wato ita ce ni'ima an gane ku shi ne ce wala agrisul ayadi ba na dasa ni'imomi na fi ardil a'adi a kasar makiyana wala asmahu ba na baiwa bimu wasaci da tilibina liman ya farahu bima sa'ati ga wanda ke farin ciki da abin da ke bakanta min rai wala a wani tifati ila man ya shimatu bi wafati ba na nuna waiwaye na zuwa wanda ke farin ciki dangane da mutuwata wala a kusu bi hida'i illa ahibba'i ba na keɓanta da kyautata sai ga masoyana al'ahibba jam'i ne na habib wala astaqibbu ba na neman magani bida'i game da cutata gaira a da'i sai a wajen masoyana wala umarniku khallati kullati man la yasuddu khallati bana mallakar da badadantata ga wanda baya tushe bukatata kulla ita ce badadanta khalla wato ita ce bukata bana mallakar da kullati badadantata man la yasuddu khallati ga mutumin da baya tushe bukatata wala usaffi niyyati liman yatamanna niyyati ba na tace niyyata ga mutumin da ke burin mutuwa ta wala ukhlis ba na tace du'a'i addu'ata liman la yufiru ni'a'i ga wanda baya cika jakata da kudi wala ukhri sana'i ba na zuba yabuna alamai yufarribu ina'i ga wanda ke wujintar da makayina wa man hakama wane ne zai hukunta bi an abzura da na kayi kyauta wa takzuna kai ku ka taskance dukiyarka wa alina na tarsasa wa takshuna kai ku ka kausasa wa azuba na narkas wa tajmuda kai ku ka san da wa abkuwa na hura wa takhuda kai ko ka wuce ai babu wanda zai yi irin wannan hukunci hukunci wanda yake na zalunci a ce kai ka ɗauki dukiyarka ka bashi shi ko ya kaskance tashi ka tausasa masa magana shi ko ya kausasa maka ka narkas shi kuma ya sandare ka hura shi kuma ya wuce ma'ana ba yadda za a yi tafiyar ku ta zaman to daya ya ce la wallahi ina rayuwa da ubangijin da ya halicce ni la anan za'ida ce daidai yake da fadarsa la uqsimu bi yawmil qiyama ma'anarsa uqsimu ina rantsuwa bal na tawazanu fil maqali bari ya ce mu muna auna ma juna a wajen fada wannan mitkal irin awo wanda yake na sikeli al mitkal wato shine ma'auni an gane ko wana ba ulmawazi mai isda da yau da kiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardali atayna biha wa kafa bina hasibi bal natawazan fil maqal yace bari dai muna auna mai junan mu a wajen fada wajen mutukal yake cewa irin awo wanda yake na sikeli wana ta haza fil fa'ali habuwar ni'al muna dauranta juna a wajen aiki irin dauranta wadda take ta takalmi yadda takalmi ba a taɓa yin ɗaya guda haka duk a wajen aiki haka muke yadda kan haka zan maka hatta na amanar tagawul don mu amince ma kamunga hatta anan bi ma'ana kai kai na amanar tagawuna ma'ana don mu amince makamin ga daidai yake da faɗarsa wala ya zalu na yukaci nuna ku hatta ya rubu kuma an dina ku in istaɓawu ai kai ya rubu ku kuma lalina ya ƙuru na latun fiko alaman inda rasulillahi hatta yanfabu ai kai yanfabu don su wafi hatta na amanar tagawuna don mu amince makamin ga abinda ake cewa a tagawun wato shine yaudarar juna mustaqqil ne min al-qabl shine wato dukan hanci a saida ma abu an gane ko sama da yanda kudin shi yake sana a kasuwa ko kuma a sayi kayanka koma bayan kimar da ya cancanta a sayar da shi kamar misali ana sayar da abu jikka guda sai a sayar maka shi jikka biyu ko jikka uku alhali kowa ya san kudin ka jikka guda ne ko kuma kaya ne ka kawo wannan kayan naka kimar shi zai yi jika biyar sai a tashi wani ya siye shi dala dari ko ya siye shi jika guda wani kufar babu yake cewa dan a isar mana wato shine kiyayya lafazin at-tabagul shine wato kin juna mustaqbil ne min abdul abinda ake cewa abdul ita ce wato kiyayya jamusa shine abdan am hasiban ladina fi qulubihim maradun allai yukhrij Allah abdanahum shi yake cewa wa inna dhilma ba'da dhilmi yabdu alayka wa yukhrij da'a dafina wa illa yace idan ko ba haka ba falima udilluka dan ni wato nake koma shayar da kai wato inni kai kuma ka ringa sanya mu rashin lafiya wa udilluka ina ɗaukaka ka wa tastaqillu ni kai ko kana kaskanta ni wa ajtaribu laka ina nema maka arziki wa tajrahu ni kai ko kana raunatar da ni am hasiba alladhina ijtahu sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun wa ajtaribu laka wato ina nema maka arziki wa tajrahuni kai kwa wato kana raunata ni wannan nabi yashtaqu min al-jurh wa asrahu ilayka ina kusantarka wa tusarrihuni kai kwa wato kana nisanta ni yake cewa wa kaifa yace yaya yustalabu insafun za a nemi wato janyo adalci bebainin da zalunci bayan da za a yi zalunci da adalci su haɗu buɗe domin kishiyar juna ne wa an na tushiriku shamsun ma'a gaini yaya rana za ta haskaka wato tare da yin wanda yake na girgije tare da gizagizai wa mata usuhima wuddin yaushe ne za a ƙulla ƙauna bi asfin wato a tilas wa ayyu hurri wani ɗani za a samu radiya ya yadda bi khubbati khasfin wato da matsayi wanda yake na kaskanci walillahi abuka hina haisu ya yake cewa wato sanin mahaifinka ya tabbata ga Allah lokacin da yake faɗa ko kuma a jimilce ka ce mamaki ya tabbata lokacin da mai faɗa yake faɗa shi ne suke amfani da wannan in ma su ce walillahi darruka ko kuma su ce walillahi abuka ma'ana a takaice mamaki haisu ya ƙuni lokacin da mai faɗa yake cewa جزيت من أعلق بيده جزاء من يبني على أسره وكلت اليقين كما كان لي على وفاء الكيد أو بخسه ولم أخسره وشر الورى من يومه أكثر من أمسه وكل من يقلب عندي جناه فما له إلا جنى غرسه لا أبتغي لبنا ولا أنفني بصفقة المقبول في حسه ولست بالموج بحقا لما لمن ولست بالموج بحقا لمن لا يوجب الحق على نفسه وربما الذاكر حوا خالني أسبقه الود على نفسه وما درى من جهله أنني أقضي بريم الدين من جنسه فاجرني فاجر من استبداك هجر الكلا وهبه كالمنهود في رمسه والبس لمن بوصفه نفسة لباس الأنسه والبس لمن في وصله لبسة لباس من يغضب عن أنسه ولا ترجل ود ممن يرى أنك محتاج إلى فلسه yace jazai na sa kauta ma man a alaga biyu da hu wanda ya rataya kaunarsa game da ni jaza'a irin sakayyar mai yabni wanda ke gini ala usihi a bisa gudunsa an gane ko ko ka ce wanda ke gini a bisa foundation lafazin al'us wato shine gudu wato asali kenan na gini afa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa fi naharin fanhara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin wakiltu na auna lilkhini ga aboki kama kana ni kamar yadda ya auna mu ala wafa'il kaili a bisa cikar ma'auni au baksihi ko kuma tawayarsa wala talkhasun nasa ashiya'ahu au kun kaila wala takunu min al-mufsidin an gane ko shi ne ce ala wafa'il kaila a bisa cika zakka au baksihi yake cewa ko tauye shi ma'ana yanda kai masa haka zai maka idan ka cika masa ma'auni a wajen kauna da kyautatawa shi ma haka zai maka in ka tauye masa kuma in ya tashi sakauta ma haka zai yi maka walam ukhassiru ban tabar da shi ba wa sharrul wara mafi muguntar talikai man yawan mutumin da yau tsinsa aksaru ita ce mafi tabewa min amsihi game da jiyarsa wanda yau ta fi jiya nuni wato shi ne ya fi kowa tabewa